وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا Allah ya ce abin sani kawai waɗanda suke muminai su ne waɗanda idan aka karanta musu ayoyin Allah iza tuliyat alaihim ayatul mu'minin zadatuhum imana sai ta ƙara musu imani idan al'amina ban su nasa wajilat qulubuhum wato sai zukatansu wato da yini abin nan ka kada idan Allah madaukakin sarki idan aka ambaci wato Allah wa iza tuliyat alaihim ayatuhu idan aka karanta musu kuma ayoyin Allah zadatuhum imana wannan wato karanta musu ayoyin da aka yi sai ya kara musu ni wato imani ko abin da ya kama da haka shi yasa wani wajen Allah ce liyazdada allazina amanu imana domin ya kara wa masu imani ni imani shi mumini da'iman wa abadan shine wanda idan ya ji ambaton Allah subhanahu wataala ko ya ji wa'azin Allah ko ya ji wa'azi wato zukatan zuciyarsa wato take kaɗawa shi yasa wata rana wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake kiransa Hanzala Gasiril Mala'ika ya fito daga gidansa yana cewa na faɗa Hanzala na faɗa Hanzala akan hanya sai ya haɗu da Abubakar Sadiq abubakar sadiq yake ce masa mi ya faru ya ce idan muna gaban manzon Allah manzon Allah yana karanta mana ayoyin alkur'ani da hadisansa zukatanmu suna kadawa daga kuma mun koma wurin batayenmu shi ke nan sai mu ji abin kuma babu abubakar sadiq ya ce ni ma ai haka nake fama da shi sai suka ɗunguma suka tafi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka karanta wa manzon Allah halin da suke ciki manzon Allah ya ce musu da za ku kasance a halin da kuke ciki ko yaushe ko halin da kuka samu kanku a gabana ko yaushe da mala'iku sun sauko suna muku musabaha kuma yanzu kun zama wato ƴan uwan mi mala'iku saboda mala'iku ne la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaru ibadun mukramuna la yusmi'una hu bil qawli wa hum bi amrihi wato yaf'al cewa su haka wato mala'iku su da haka to da'iman wa abadan ana so duk sa'ilin da aka ambaci Allah ko aka ambaci ayoyin Allah ko abin da ya kama da haka zukatan mutane su karkada sannan kuma idan aka karanta musu wato ayoyin Allah madaukakin sarki sai ya zama sanadiyar wato karuwar imanin su kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa manzon sa sallallahu alaihi wasallam fa zakkir inna fa'ati zikra ka tunatar kai wa'azi ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wa'azin za ta yi amfani shine zakkir inna fa'ati zikra sai ya ce sayazakkaru man yaksha man yaksha wanda yake jin tsoron Allah sai ya zakkaru da sannu zai tuna da sannu zai wa'azin wato zai masa amfani iji Allah madaukakin sarki sai ya ce ni sai zakkaru man yaksha sai ya ce ni wa ya tajannabu hal ashiqa al ashiqa mara shirraban lahira sai jan minan wa sai jannabu hadisan zai nisanci wato wa'azin iji Allah madaukakin sarki Sala ce allazi yasla narar kubra shine wanda yake saduwa da wata wuta wacce take mai girma inji Allah madaukakin sarki shine allazi yasla narar kubra summa la yamutu fiha wa la yahya sannan idan ya shiga wutar ba zai mutu a cikin ta ba saboda ba a mutuwa wala yahya sannan ba zai rayu ba rayuwa wacce ke mai daɗi ba inji Allah madaukakin sarki shine summa la yamutu fiha wa la yahya Allah ce kada falaha man tazakka Allah maɗaukakin sarki ya ce haƙiƙa ya rabauta man tazakka wanda ya tsarkake wato kansa au man tazakka wanda wato ya wa'azantu iji Allah maɗaukakin sarki sai ya ce wa qad khaba man menene to ai akwai da ya ce wa qad khaba man dasaha cewa wanda kuma ya sa ransa ta zamo mai datti Allah maɗaukakin sarki ya ce wato ya munana wato ran nasa wato ta munana to ala ayatu halin dai to imanin nan yana da yankokinsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi shine gabar da zamu tashi a yanzu dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hadisi ya ce al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba aw bid'un wa sittuna shu'ba cewa imani yanki 70 da doriya ne ko kuma imani yanki 60 ne da doriya sai manzon Allah ce a alahu qawli la ilaha illallah mafi girman imani shine faɗin la ilaha illallah sai ya ce wa adanahu mafi karantar imani shine imadatul adha anil tariqi shine kawar da abin da zai cutar akan hanya kenan imani yana da matakai matakai har guda 70 da doriya ko imani yana da matakai matakai har guda 60 da doriya iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine anan malam ya tambaya kam shu'ubul imani nawa ne yankokin imani sai malam ce qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal maghrib cewa bai zamo da'a ba bai zamo biyayya ba nan Allah madaukakin sarki yana yi wa raddi a yahudi da nasara sun dauka kawai da'a da biyayya shine kawai mutum yayi sujuda a Allah ya kalli mafadar ranar ban sunansa mafitar rana ko mafadar ta wato sai ya sallah idan ya ka wato ya kare biyayya a Allah kadai sai Allah madaukakin sarki sai ya musu inkari yace laysal birra bai zamo da'a ba an tuwallu wujuhakum ku dinga juyar da fiskokinku ƙiblal masharki yanda rana take fitowa wani magaribi da kuma inda rana take faduwa ba shine kaɗai wato ɗa'a ba iji Allah sai Allah ce walakin albirra sai dai ɗa'a man amana billahi shine wanda ya imani da Allah na farko imani da ni Allah wal yawmil akhir da kuma ranar tashin alkiyama wal malaikati da kuma malaiku wal kitabi da kuma wato littattafai wan nabiyina da kuma wa annabawa wa atal mali ala hubbihi sannan ya dauki dukiya ya bayar a bisa son ransa ba tilasta masa akai cewa bayan yayi imani da Allah yayi imani da ranar tashin alkiyama yayi imani da mala'ikun Allah yayi imani da littattafan Allah guda shida kutubus samawiyya sannan kuma yayi imani da annabawan Allah sai Allah ce wa atal mali ala hubbihi ya dauki dukiya ya bayar a bisa wato sarransa iji Allah madaukakin sarki zawil qurba sannan zai ba wa ma'abuta kusanci ‘ya'yan baffaninsa, ‘ya'yan kawunansa waɗanda suke da kusanci zuwa gare shi ya ɗauka ya ba su saboda haƙƙinsu ne. Allah ce wa a zan ƙurba harƙahu, ka ba wa ma'abuta kusanci ni haƙƙinsu. Ko da maraya ne Allah maɗaukakin sarki ya ce a fara girmama wato makusanci. Manzon kuma ko da miskini ne ma manzon Allah ya ce shi ma makusanci. manzon Allah ce as-sadaqatu 'ala al-miskin sadaqa was-sadaqatu 'ala zi rahimin sintani sadaqatun wasilatur rahim manzon Allah ya ce sadaka akan miskini sadaka ne guda daya yanzu kaga mai bara yana bara ka dauki sadaka ka bashi ladan sadaka mutum ladan sadaka guda daya mutum yake da shi amma idan ya ɗauka ya ba wa makusancinsa ɗan baffansa ko ɗan kawunsa ko wani wane ne ɗinsa to wannan manzon Allah ce sintani yana da lada guda biyu na farko yana da ladan sadaka sannan kuma yana da ladan wato sadar da zumunta a wannan sadaka guda ɗaya kuma da Allah madaukakin sarki ya ce falakata hamal aqaba dan mi yasa ba za ka kutsawa wato al'aqaba ba wato abin nan ba sunansa wahala ba kamar an tambaye Allah menene al'aqaba sai ya ce faquraqaba shine yanta wato wuyayi mutum ya ga bawa yana cikin bauta ya saye shi ya yanta shi shine wato arraqaba Allah ce au id'amun fi yawmin zi masdaba ko kuma ciyarwa a wani wuri ma'abucin wahala kaga wani yana fama ba da abin nan ka dauki dukiya ka bashi ko ka bashi abincin da zai ci shine au id'amun fi yawmin zi masdaba awa za a yi wannan aikin Allah ce yatiman za maqaraba shine maraya makusanci yasa manzon Allah ce man ala manzon Allah ce man kafalal yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahatani fil janna wanda ya reni maraya wanda nasa ne marayan ko na wani sani da ni da shi kamar haka muke a gidan aljanna waye marayansa shine la'alla wani kanin sa ne ya rasa ya mutu ya bar maraya la'alla wani dan babban sa ne ya mutu ya bar maraya sai ya dauko shi sai ya tsoma shi a gidansa ko kuma a makwancinsa ne ya mutu ya bar maraya ko a anguwa ne aka mutu aka bar maraya sai ya ɗauko shi sai ya tsoma shi a cikin abincin gidansa manzon Allah ya ce da ni da shi kamar haka muke a gidan aljanna to amma kuma ba marayan da mutum zai kyautata wa irin marayan da yake mi dan uwansa shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce yatiman za maqarada shine maraya wanda yake mi makusanci au miskinan za mataraba ko kuma miskini ma'abucin turbaya tsamar miskinancinsa shi ɗan taburmar da zai yasar ma ya kwanta irin karamno ta kaba babu a ina yake kwanciya akan kafa shine miskinan za mata rada shine miskini ma'abucin mai turbaya duk jikinsa turbaya ne wato ƙasa to shine abin da Allah madaukakin sarki yake nufi ana girmama kusanci wajen mu'amala ko wajen wato infaki akan abin nan saboda makusanta suna da mi haƙƙi shi yasa anan Allah ce wa afi mali da bayar da dukiya ala hubbihi a bisa sonsa zawil qurba ma'abuta wato kusanci wal yatama da kuma marayu wal masakin da kuma miskinai wa bani sabil da kuma wato matafi duk waɗannan waɗanda suka zo duk suna halin nan Allah madaukakin sarki ya ce wato a basu shi yasa Allah madaukakin sarki yayi magana da manzon Allah amma ba matsudi manzon Allah ba Allah yana nufin ni da kai an tauna aya ne domin an tauna tsakuwa ne domin aya ta jimi tsoro Allah madaukakin sarki ya ce wa manzon sa sallallahu alaihi wasallam fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar Allah ya ce ka ga maraya fala taqhar kada ka zalunce shi manzon Allah zai zalunci maraya ne ba zai zalunta ba amma Allah yana magana da manzon Allah ne abin nan ba sunansa alqidabu li rasul walakin al muradu ummatu zancen da manzon Allah ne amma ana nufin wa al'ummar manzon Allah sannan yace wa amma sa'il amma wanda yazo yana mai tambaya yana halin kunci yana cewa a taimaka min fi sabilillahi falatan hakka daga masu tsawa ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana faɗa min ne ana faɗa maka cewa kada ka faɗa masa mummunar magana shi yasa Allah ce qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha cewa zance kyakkyawa da qaulun ma'rufun wa maghfiratun da kuma gafara khairun shine mafi alkhairi min sadaqatin akan wata sadaqa yatba'uha adha wanda cutarwa zai biyo bayan ta yace gashi da Allah je ka kun damu mutane da Allah gashi to gara mutum ya ce masa i hakuri Allah ya baka sa ya fiye ba shi sadakar kuma ya faɗa masa mummunar mi wato ya faɗa masa wato mummunar magana shi yasa Allah ya ce nan wal yatama wal masakini wa bain as-sabili was-sa'ili da kuma masu tambaya amma masu tambayar ba waɗanda suka maida wato tambayar ta zame musu wato ni wato sana'a ba wannan kan manzon Allah ya ce kar a basu yace idza ra'aytumul maddahina hussu turaba dai idan kuka ga waɗannan masu abin nan roƙo din nan waɗanda suka zama kai su maida roƙo a mazallin sana'a manzon Allah ce ku ɗebu ƙasa wato ku watsa musu a wata ruwaya ne ce hussu turaba ala wujuhil maddahi ku dinga watsa ƙasa akan fuskokin wato masu yabo shi yasa manzon Allah ce iyyakum wattamariha fa innahu sabab na hana ku yaban junan ku domin cewa yanka ne duk wanda kake yaban sa a gaban sa kace kaza saboda wani alkhairi da yake kaman kana daukan mukami wato kana yanka shi da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sai ya mala yace wa firriqabi sai Allah madaukakin sarki ya ce wa birriqabi sannan kuma da yanta wato wuyaye ko yaushe Allah madaukakin sarki saboda gashi dai bauta jaiz ne amma duk wani abin da ya taso sai kaji Allah madaukakin sarki yayi magana a saibawa a yanta a saibawa wato a yanta saboda wa aqama sala da kuma wato tsaye da sallah wa atu zakka da kuma wato mi bayar da zakka zakka wadda take ta wajibi mutum zai iya wato bayarwa a babin misali da kuma sadaka wacce take mi ta taɗawwa'i wal mufuna bi ahlihim sannan kuma su ne masu cika mi alƙawarin su duk wannan yana daga cikin Allah fa yana lissafa abin da yake da'a ne waɗansu kar mutane su yi tsammanin kamar yadda Yahudawa suka yi tsammanin cewa da'a kawai ya taƙaita ga sallah idan mutum ya zo ya sallah kawai sai ga cewa ya sauke kawai haƙƙi a'a ba ita ne kaɗai ba yasa Allah ce walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mali ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakina wa bani sabili was sa'ilina wa fir riqabi sai Allah ce wa aqama salata kuma tsaida sallah bayin sallah ba tsaida sallah mutun yazo yayi ta da kushu'i shine wato tsaida sallah wa atar zakka da kuma bayar da zakka in dukiyar mutum ta kai nisabi ya dauka ya bayar da zakka shi ma yana daga cikin wato albir kar ya nade ya nade ya nade dukiyarsa ta kai nisabi ya kiya bayar Allah ya ce wal mufuna bi ahdihi kuma su ne masu cika alƙawari idan yayi alƙawari ya ce zai zai aikata mun fahimta ko kar ya zama alƙawarinsa irin alƙawari na 'yan siyasa ya ce in Allah ya kai mu daga gaci cewa in Allah ya yarda za mu saya muku transformer a unguwan nan kuma Allah maɗaukakin sarki ya kaddari ya kai ya kai shi zuwa daga ci din sai ya zamo anguwar ta zamo anguwar sakuransa wato baya biyo Allah maɗaukakin sarki kuma zai tambaye shi a lahira Allah ya ce ni ban sunan sa menene wa auku bi ahdillahi in amine ne ku cika alƙawarin Allah amine wa auku bi ahdi innal ahda kana mas'ula ku cika alƙawari lalle alƙawari wato abin tambaya ne idan Allah maɗaukakin sarki shine wal mufuna bi ahdihim idza ahadu sai Allah ya ce was-sabirina bil ba'sa'i su ne suke yin haƙuri fil sa'i a tsananin wato talauci duk zanda talauci ya kai da tsanani to za su yi wato haƙuri wato a cikinsa shine alba'sa sannan waddarra kuma su ne suke yin haƙuri a bisa wato cututtuka abin nan shine wadarra wahinal ba'asi da kuma lokacin gafin yaƙi idan an je an haɗu da makiya da waɗannan abubuwan ne ake gane wato muminan wato kirki na farko tsananin talauci na biyu cuta cututtuka na uku kuma idan an je filin yaƙi shi yasa Allah ce ma kana Allah li yazara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabisa min at-tayyib Allah madaukakin sarki baya barin mu'minai akan halin da suke ciki har sai ya bambance su wane ne mu'minan kirki su wane ne kuma wato gurbatattu da jarraba ne ake gane mu'minin kirki wane ne idan an jarrabe shi zai daure cije ba zai ce ni kan na shiga akuna ba ni kan wani irin laifi na yi wa Allah madaukakin sarki Allah ya jarrabe ni da wannan talaucin a'a ibtila'i ne in cuta ne ma shi ma haka irin wannan Allah madaukakin sarki yayi wa annabawansa musamman ma annabi Ayuba Allah madaukakin sarki ya daga wato jaru a amiye darajarsa Allah ya ce wa Ayuba izna da rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimina Allah ce fastajabna lahu fa kashafna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu wa mislahu ma'ahu rahmatan min indina wa zikra lil zakiri a wani wajen yace wa zikra li ulil alba haka Allah madaukakin sarki ayuba duk da malamai suna inkarin wannan magana din amma ko da ibnu kasir in ka duba karkashin a wannan suratul anbiya sai da yawa gari jikinsa babu masa dabtsin ke ko ina yoyon abin nan diwa ko kace yoyon wani abu yake ko abin nan na jinya daga ƙarshe ma sai da mutanen gari kamar da ibn hajj ibn kasir ya faɗa aka ɗauke shi aka kai shi bayan gari saboda mutane ba sa son yin mu'amala da shi ga talauci yayi katutu yana da 'ya'ya guda tara Allah madaukakin sarki ya karɓe su ga baki ɗaya matarsa tana zuwa ta yi aiki aka wayi gari aikin ma ta rasa ta rasa yanda za ta yi daga ƙarshe ma sai da ta yanke gashinta ta je ta sayar ta zo ta samo abincin da za ta ba wa annabi ayuba alaihi salam amma matar kullun cewa take cewa annabi ayuba ya roƙi Allah madaukakin sarki dan Allah ya bashi lafiya yake ce mata kunyar Allah madaukakin sarki yake ce yace ya rayu shekara wajen saba'in dan Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da jinyar da bata wuce shekara sha biyar ba har ma ya dinga daga hannu yana roƙon Allah daga ƙarshe malamai suka ce sai Allah madaukakin sarki ya yi wa annabi ayuba ilhama sai ya roƙi Allah madaukakin sarki Allah ya ce wa ayyuba ai wa zakur ayyuba ya muhammad ka ambaci labarin ayyuba a al'ummarka izna da rabbahum a lokacin da ya kirayi ubangijinsa anni masaniyar dur cewa cutarwa ta same bai ce Allah ka ɗora min cuta ba sai ya ce ya Allah cutarwa ta same ni wa anta arhamur rahimina kai ne kuma mafi jin kan masu jin kai annabi ayyuba abin da ya faɗa kenan Allah madaukakin sarki ya ce fastajabna lahu sai muka amsa nan take Allah madaukakin sarki ya amsa wa annabi ayyuba alaihi salam Allah ya ce wa kashafna ma bihi min durr sai muka kwaye masa abin da yake tattare da shi wato na cutar sai Allah madaukakin sarki sai ya dawo masa da mi lafiya fatarsa ta zawo nit babu wani abin da ya same ta Allah ya ce wa atainahu ahlahu sai muka dawo masa da iyalansa ƴaƴansa guda tara suka rasu sai Allah madaukakin sarki sai ya dawo masa da su wa mislahu da kwatankwacin su tara da tara nawa kenan sha yaransa tara yanzu sai Allah ya ƙara masa taran akan tara ne sai suka zama sha takwas Allah ya ce min ya haka ne ba don komi ba minene zikira lil baki minene lizakirina dan ya zama tunatarwa ga masu tunatarwa inji Allah madaukakin sarki to haka ake so bawa ya zama da'iman wa abadan idan Allah madaukakin sarki ya kaddara wani abu ya same shi sai ya maida al'amarin su zuwa ga Allah shi ma wannan yana daga cikin alamar wato albir wato da'a ga Allah subhanahu wato wa ta'ala ko in ma dai tsananin talauci ko cutarwa ko kuma a ce ya wayi gari ya samu kansa wato a halin yaƙi Allah ce ula'ikan lazina sadaku waɗannan su ne waɗanda suka gaskata wa ula'ika humul li muflihuna kuma waɗannan su ne marabauta iji Allah maɗaukakin sarki duk waɗanda suka haɗa waɗannan ɗabi'un da Allah maɗaukakin sarki ya ambace su a cikin waɗannan a wannan aya ɗin to su ne masu gaskiya sannan kuma su ne marabauta a wurin Allah subhanahu wa ta'ala mana yace wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-imanu bid'un wa sittuna wa fi riwayatin bid'un wa sab'una cewa imani yanki 70 da doriya ne ko kuma imani yanki 60 ne da doriya sai manzon Allah ce fa'alaha qawlu la ilaha illallah mafi girman wato imani ko mafi girman yanki daga cikin yankokin imani shine faɗin la ilaha illallah sai ya ce wa adanaha imadatul adha an tariqi mafi karancin kuma wato imani wanda shine mafi ƙasa shine mutum ya ga abin da zai cutar da mutane akan hanya ya kawar kwalba ne kusa ne wani bishiya reshen bishiya ne ya hau kan hanya idan mutum ya aikata wannan aikin shi ma yana daga cikin wato imani ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamin ce wannan hadisin Imam Bukhari ne ya rawaito shi shi ma Imam Muslim ya rawaito shi sannan Abu Dawud shi ma ya rawaito shi to tambayar ta gaba da malamin shi yake cewa bima fassara al-ulama hadhihi shu'ub da menene malamai suka fassara waɗannan yankokin imani ai manzon Allah ce al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba aw bid'un wa sittuna shu'ba to mi malamai suka fassara mi ake nufi da ash-shu'b wato yankokin wato imanin nan tun da da Allah malamai sun baɗi albarkacin wato bakin su sai malam yake cewa kad addaha jama'atun min ash-shurrahi al-hadith hakika jama'a daga cikin masu sharha na hadisi addaha wato sun ƙididdike waɗannan yanki 60 da ɗoriyar ko yanki 70 da ɗoriya da manzon Allah ya fasa shi manzon Allah da ya tashi saboda Allah ya bashi jawami'ul kalami wato matattarar zance da ya ce abu kaza yana cikin imani ba abu kaza imani ne abu kaza imani ne ba sai ya ce a shi imani yanki 70 da ɗoriya ne ko imani yanki 60 da ɗoriya ne sai ya ja bakinsa sai ya shuru su kuma malamai da suka zo su sai suka ƙididdige abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi ai manzon Allah yana nufi abu kaza yana daga cikin imani abu kaza yana daga cikin imani da suka tashi sar'a hadisin sai da suka ƙididdige waɗansu abubuwa waɗanda sun kai yanki saba'in da bakwai ko yanki sittin da wani abu don su gaskata ko kuma su tabbatar da abinda manzon Allah ya faɗa daman manzon Allah abin da ya faɗa gaskiya ne ai sadiqul masaduq ne amma dai dan su sake tabbatarwa mutane su fahimci abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi sai suka yi sharha wato a wannan hadisin malam yace wa sannafu fiha menene ban sunansa tafani sannan malamai sun wallafa wato tafanif wato littattafai akan waɗannan yankokin imani da manzon Allah ya faɗa yanki saba'in wato da ɗoriya ɗin fa ajadu sannan sun kyautata su sannan kuma wa afadu sannan kuma sun fa'idantar maliman da suka yi sharha a hadisin suka rubuta littattafai akan abin da yake yankokin imani to sun kyautata waɗannan rubutun nasu sannan kuma rubutun nasu wato ya fa'idantar sai malam ce walakin laysa ma'arifatun ta aminana ta'aduduha sharda amma bai zamo sanin wato yawan tawa shine shar'i ba a ce abu kaza abu kaza abu kaza sai ya mutum ya san wannan guda saba'in da ɗoriya ba shine wato shar'i ba shar'in da kawai mutum ya san cewa imani yanki saba'in ne da mi da ɗoriya mun fahimci wani magana shine abin da malam yake so ya faɗa mana wato shar'in minan imani sai malam ya ce bal yakfi al'imanu bi jumlatan yana wadatarwa kowa mutum ya yi imani da su wato a game kawai jumlatan wato a game ba sai an masa tafsili ba an rarraba masa kawai ya ji imani kawai yanki saba'in da nawa ne da ɗoriya mana ya ce wahiyar la ta minar kitabi wa sunna su waɗannan yanki saba'in da ɗoriya ɗin na imani ɗin ba sa fita a cikin ƙura'ani sannan kuma ba sa fita a cikin mi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam ce fa'alal abdi to yana gabawa in tusali awamiriha ya riko da umarninta mun fahimta ko wacce na bi na aminana jawaziruha sannan kuma da nisantar abinda wato ya tsawatar a kai malam ce wata sadiqu ikibaruha da kuma gaskata wato labarinsa wa qadista kamala abin waƙasista kamala shu'ubul imani hakika wato yankokin imani sun cika malai ce wanda zai addaduhu waɗannan da suka irga wato yankokin imani haqqan wato kulluhu gaskiya ne ga baki ɗayansu min umuril imani yana daga cikin wato al'amuran imani malaman da suka zauna suka ƙididdige suka irga su suka ce kaza da kaza ne har ya kai yanki saba'in da ɗauriya abinda suka faɗa ɗin wato gaskiya ne lalle yana daga cikin imani walakin alqada'a bi annahu huwa almuradu nabi sallallahu alaihi wasallam sai dai abin nufi kawai ko kuma abin lura shine kawai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi bi hadal hadis da wannan hadisi ya tazu ila tauqifi wato yana buƙatar zuwa ayi tauqifi mutum ya tsaya akan abinda manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba dole wai sai ya san wato yankokin imanin wato mi a rarraba ba kawai kawai ya ji kawai imani yanki saba'in da ɗoriya ne shi ke amma sai malam ya ce a babin misali sai yake cewa uzkur kulasa tamami ma adduhu shine tambayar uzkur wato ka ambaci kulasa in an ce kulasa shine me za a fassara shi da Hausa kamar dai soman cewa ka me za a fassara shi da Hausa yawa yawa uzkur wato kulasa wato ka ambaci wato takaitacce ma ad, ma addaduhu ko ma adduhu abinda suka ididdige ko abinda suka irga mi malaman suka irga na cewa su ne yankokin imana imani to a ambace shi ne a takaice shine malam yake cewa kad lakasa wato hafiz fi fatan haqiqa hafiz ibn hajar yayi talkisi yayi wato samari wato ya takaita wato a cikin littafinsa wato fatahul bari ma auradahu wato ibn hibban abinda ibn hibban wato yayi ya gangaro da shi mine bi kaulihi da faɗinsa ya ce inna hazihi shu'uba lalle waɗannan yankokin imani ɗin ta tafarra'u min al'amalil qalbi suna rarrabuwa daga aikin zuciya wani yankin imanin to aiki ne na mi zuciya zuciya ne take wal a'malul lisan waɗansu kuma daga cikin yankokin imani ayyuka ne na mi na harce harce ne yake yin su wal a'malul badani waɗansu kuma daga cikin su ayyuka ne na mi na gangar jiki ya sa malamai suka kasa ibada wato kashi hudu ko kashi a suka ce ibada ta kasu kashi uku ko kashi hudu da farko suka ce akwai ibada kalbiya ita ce ibada wato ta zuciya suka ce wahiyar isa wahiyar asasul ibadat ita ce wato ginshikin sauran ibadodi sannan sai suka ce akwai ibada ban sunanta wato lisaniya akwai ibada wato ta harci sannan sai suka ce akwai ibada badaniya akwai ibada ta gangar jiki sannan sai suka ce akwai ibada maliya akwai kuma ibada ta dukiya to waɗannan su ne nau'o'in ibada to waɗannan shu'ubul imani wato yankokin imanin nan sun kusu wato ibadodi guda nawa uku su ne a amalul kalbi ayyukan da zai shafi wato zuciya kamar tsoron Allah da aban sunansa da itiqadi da wane ne duk wannan zuciya ne take ko kuma a amalil wato lisan wato ayyuka wato na harce kamar furci ko da zikiri da addu'a duk wannan harce ne suke da a amalil wato ban sunan su menene badal wato ayyuka wato na jiki su kuma kamar sallah da azumi da sauransu duk waɗannan wato gangar jiki ne yake to shi waɗannan yankokin imanin sun kunshi wato waɗannan ayyuka guda uku waɗanda dukkansu ibada ne na Allah maɗaukakin sarki duk da malam bai kawo ɗaya daga cikin nau'o'in ibada na kudu ba shine wato ibada maliya wato ibada na dukiya kamar zakka ko sadaka ko abin da ya kama da haka duk wannan yana daga cikin nau'o'in ibada da malamai wato suke ambata wato a cikin nau'o'in wato ibada sai malam ce fal a'malul qalb amma ayyukan da suka shafi wato zuciya wanda zuciya ce take yin sa malam ce daga ciki akwai al-mu'taqadatu shine akwai wato kudirce-kudirce itiqad shine mutum ya kudirce abin da zai bauta wa Allah da shi shine itiqad aqida ta kaza ne a ce aqidar ahlus sunna wal jamaa abinda suka kudirce a zuciyarsu da su da su bauta wa Allah madaukakin sarki wannan aiki ne na ni na zuciya cewa mutum ya kudirce wato a cikin zuciyarsa na biyu wal niyyat da kuma wato niyoyi shi ma aiki wato niyya ita ma aiki ne na ni na zuciya mutum ba zai zo zai yi ibada ba ya dinga kuka ta da harce ba wannan yana daga cikin wato bid'o'i da malamai suke faɗa suke cewa anniyatu mahalluha qalbi wal jaru biha bid'a niyya muhallinta shine zuciya bayyanar da ita menene bid'a ne mutum ba zai zo zai sallar isha bai dinga cewa bismillah nawaitu salatal isha'i faradan iktida'an lil imami fi yawmil ahadi fi sa'ati samina wa ashara daqa'i in fi sa'ati samina wa ashara daqa'i wai na yi niyyar sallar la'isha tare da koyi da liman karfe takwas da minti goma wa ya sa shi ya faɗi wannan ita niyya ko kudirinta a ina ne a cikin zuciya mutum ba zai zo zai yi azumi ya ce na waitu sauman ramadana salasina yawman au tis'a wa ishirina yau duk wannan babu shi a addini cewa a tu'allimuna Allah bi dinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi aiki ɗaya ne a ibada ake bayyanar da niyyarsa har ce yake faɗa shine aikin hajji ko umara kawai in kaje kawai kaje ya ban sunansa miƙati ka yi wanka ka yi ban sunansa ka sa harami sannan ka yi wato nafila da ake yi a miƙati lokacin da mutum zai ɗauki harami sai mutum ya ce labbaika Allahumma hajjan ko labbaika Allahumma umrata shikenan sai ya fara talbiya labbaika Allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik amma in ban da aikin hajji babu wani aiki na ibada da ake bayyana da niyyarsa duk sauran ibada niyyarsu a cikin ina zuciya yana daga cikin wato a amalin kalbiya wato ayyuka wato na zuciya malam ce su waɗannan ala arba'in wa ishirina kisa ayyukan da suka shafi zuciya sun kasu wato wajen ashirin da hudu shine arba'in wa ishirina wato kisa wato ɗabi'u ne wato guda nawa ashirin da hudu mun fahimta ko na cikin na farko akwai al'imanu billahi imani da Allah wa ya dukuli fihi imanu bi zatihi sannan yana shiga ƙarƙashin imani da Allah mutum ya imani da zatun Allah madaukakin sarki cewa zatun Allah samin ne ya yake bai sani ban sani ba baka sani ba imani da shi ya zama wajibi mun fahimta ko sannan abu na gaba wa sifatihi imani da siffofin Allah madaukakin sarki wa tauhidihu da kuma imani da kadaitakar Allah madaukakin sarki bi annahu laysa kamithlihi shay'un cewa shi babu wani abin da ya kama da shi wa huwal samiul basir sannan shi ne ji ne sannan kuma mai gani mun fahimci wannan wa tiqadi sannan kuma hudusi madunahu da kuma mutun ya itiqad wato ya kudirta a ransa hudusi ma dunahu shine faruwar wani wanda ba shi ba duk wanda ba Allah ba cewa shi fararre amma Allah shine ba fararre ba wal awwal wal zahiru wal huwal awwal wal akhir wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim shi Allah ba shine na farkon da ba shi da farko shine na karshen da ba shi da ni karshe amma duk wanda ka fi gani shi a duniyance yana da farko yana da karshe amma banda Allah yasa Allah madaukakin sarki yace menene kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika sul jalali wal ikram duk abin da yake kasan menene bayan kasa zai kare amma abin da zai wanzu shine zatin ubangijinka ma'abucin daukaka wato da karamci to yana daga cikin imani ko aikin zuciya mutum ya kudirce a ransa duk wani wanda ba Allah ba shi fararre mun fahimci wannan magana malam ce wani imani bil mala'ika mutum ya imani wato da mala'ikun Allah wa kutubihi da littattafan Allah wa rusulihi da manzanninsa wal qadari khairihi wa sharrihi da kuma kaddara alkhairinsa da sharrinsa wa imani bil yawmil akhir da imani da kuma wato ranar tashin alkiyama duk wannan aikin zuciya duk a zuciya mutum zai yi wannan aiki mala yace wa yadkhulu fi yana shiga karkashin aikin wato zuciya al mas'alatu fil qabri shine mas'alan abin da ya shafi kabari tambayar kabari da wane ne fitilar kabari da wane ne da wane ne kamar yadda muka karanta a cikin mukaffaratu sunu duk waɗannan mutum yana daga cikin aikin wato ni zuciya a babin misali wal ba'su da kuma tayarwa cewa idan mutane za a ɗayan sun mutu za a tashe su wal nushur da kuma tara mutane a farfajiyar filin tashin alƙiyama Allah madaukakin sarki zai tayar da mutane mu wanzu amal lazina kafaru alam yubasu qul bala wa rabbi la tub'asunna za a tayar da mutane kuma bayan in an tayar da su kamar yadda muka karanta a baya Allah madaukakin sarki zai tara su a farfajiyar filin tashin alkiyama da Allah ce Allahu la ilaha illa huwa la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi wa man asdaqu min Allahi hadisa cewa Allah madaukakin sarki zai hada mutane wato gabaki ɗayan su to mutum ya ji a ransa wal hisab da kuma za a yi hisabi a ina wato a lahira wal mizan da kuma mizani wa sirat da sirati wal janna da aljanna wal nari da kuma wuta wa muhabbatul lahi da kuma nuna wa Allah madaukakin sarki soyayya mun ji wannan magana din yawwa wal hubbu wal bagadi fihi da kuma soyayya don Allah da kuma idon Allah mun fahimta duk wannan aikin zuciya ne bayan mutum ya so Allah subhanahu wata'ala to kuma ya so wani saboda Allah ba dan yana yana benefiting din wani abu a wajensa ba a'a yana son su don Allah kuma idan zai ki shi kawai bayan ni ina jin haushin wani me dalili ya ce haka kawai a'a yana jin haushinsa saboda wani bai damu da Allah ba shine abin da mai ahalar ya ce wa an yuhibba lillahi ya yi soyayya domin Allah wa ya buga da lahu sannan kuma ya yi kiyayya don Allah maɗaukakin sarki duk soyayyar da aka yi ta ba don Allah ba ƙarshen ta da menene da na sani ko da miji da mata ta aure shi don kuɗinsa ko ya aure ta don gidansu to a ranar tashin alƙiyama tsine tsine za su yi a gaban Allah soyayya ibada ce shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace almutahabun Allah zai faɗa a ranar tashin alƙiyama ainal mutahabuna tiya ina waɗanda suka yi soyayya domin ni alama na gidan minan nun sai Allah ya ɗora su akan mumbarai na haske. Manzon Allah ce ma'ahun al'ambiya a tare da su akwai annabawa wa shuhada da kuma shahidai ya gibdu humul ambiya har ma annabawa za su dinga jin wani abu a ransu a kansu. Su ba annabawa ba, su ba shahidai ba, amma an ɗaura su akan mumbarai tare da annabawa. Me ya kai su wannan darajar saboda sun yi soyayya don Allah. kuma da nau'i guda bakwai ko nau'in mutanen nan guda bakwai da manzon Allah ce Allah zai musu inuwa ranar da babu inuwa sai tasa sai ce wa rajulani tahabbatin lahi wa tama'a alayhi wa tafarraqa ala zalika da mutane guda biyu da suka yi soyayya don Allah suka tabbata akan haka suka rabu akan haka Allah madaukakin sarki zai musu inuwa ranar da babu inuwa mi sai tasa amma daga zarar mutum ya yi so ba don Allah ba ko ya aura ba don Allah ba ko ya aurar ba don Allah ba ko aure dai aka si to a ranar tashin alkiyama ko da soyayyar ta ke matsayin kulla to kuma za ta wayi gari ta koma gaba shi yasa Allah ce al-aqilla yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin ya ibadi la khawfun alaykum al-yawma wala antum tahzanun Allah ya ce al-aqilla waɗanda suke soyayya ta tashi daga al-muhabba ta koma al-kulla to a ranar tashin alkiyama shashin su ga shashi makiyan juna shine yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin sai waɗanda suke soyayya don Allah su ne Allah zai ce musu ya ibadi la khawfin alaykum al-yawma wala antum tahzanuna ya ku bayina waɗanda kuke soyayya domin ni babu tsoro a tattare da ku a yau wala antum tahzanuna sannan kuma babu bakin ciki a tattare da ku mun fahimta shi yasa da manzon Allah ya ce ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani la tadkhul jannata hatta tu'minu sai ya ce wala tu'minu hatta mi tahabbu sannan kuma ba za ku imani ba sai kun so ni sai ya ce ala adullukum ala ma idza fa'altumuhu ko idza fa'altumuhu tahabbatu shin ba zan nusar da ku ba zuwa ga abin da idan kuka aikata shi za ku so junan ku ba kamar sahabbai sun ce wa manzon Allah eh sai manzon Allah ce musu if afshu ko ifshu ko afshu salama bainaku ku dinga watsa sallama mi a tsakanin watsa sallama kaga dan uwanka musulmi ka ce assalamu alaikum kaga dan uwanka musulmi ka ce assalamu alaikum ko ka san shi ko baka gai baka san shi ba dan yana daga cikin alamomin tashin alkiyama da manzon Allah ya faɗa yace yana daga cikin a ƙarshe duniya za a zo a samu mutum ba zai sallama ba sai ga wanda ya san shi yasa da wani bawan Allah ya zo ya tambayi manzon Allah cewa ya dutar da shi zuwa ga wani aikin alkhairi manzon Allah ya ce ka ciyar da abinci wa taqra'u salama sannan ka karanta sallama ala man arrabta wa man lam ta'rif ga wanda ya sani da wanda ka san shi da wanda ni baka san shi kai in dai musulmi ne assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum shikenan wannan sallamar za ta jawo soyayya tsakanin mutane shi kuma wannan soyayyar za ta jawo mi imani shi kuma imani zai jawo shiga ina zai jawo shiga aljanna shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin da aka to so daga da kiyayya dukkansa idan mutum yayi don Allah yana daga cikin a'mal wato alif wato ayyuka na mi na zuciya malai cewa muhabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waqtiqadi ta'zimihi da kuma itiqadi na girman manzon Allah cewa mutum ya so manzon Allah kuma son manzon Allah in muku manta ba da, da muka karanta a baya ba ya takaita da son manzon Allah shi kadai ba da iyalan gidan manzon Allah da kuma sahabban manzon Allah sallallahu dan mutum ya ce yana son manzon Allah baya son iyalan gidansa har yanzu soyayyarsa ga manzon Allah ba ta cika ba har yanzu idan mutum ya ce yana son manzon Allah baya son sahabban manzon Allah to har yanzu soyayyarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai tafi ba cika a mazhabin ahlus sunna wal jamaa duk wanda ya ce masoyin manzon Allah ne sai ya so matan manzon duk wanda ya ce masoyin manzon Allah ne sai ya so kuma sahaban wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da kuma girmama shi manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam mala yace wayar kulfihi yana shiga wato karkashin sa shine as-salatu alaihi yin salati ga manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam wattiba'i sunnatihi da kuma bibiyar sunnar manzon Allah har yanzu malam yana mana wato yanki na farko ne daga cikin ayyuka wato na na zuciya cewa duk wannan zuciya ne take cewa salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bibiyar sunnar manzon Allah wal ikhlas da kuma ikhlasi wa yadkhulu fihi dal riya sannan yana shiga karkashin wannan shine mutun ya bar aikata wato riya wan nifaq da kuma wato munafirci ko ya zama nifaqul akbar ko ya zama nifaqul mi asghar me nifaqul akbar shine izharul mi iman wal ikfa'il kufr shine bayyanar da imani sannan da boye mi kafirci shi kuma miye nifaqul asgar shine waɗansu abubuwa guda kudu mun karanta su a baya da manzon Allah ce arba'un man kunna fihi kana munafikan kalisa wa man kana fihi kasalatun min hunna kana fihi kasalatun min nifaq manzon Allah ce waɗansu abubuwa guda kudu duk wanda ya kasance a cikin su ya zamo tacaccen munafiki sai ya ce wanda ya zamo yana da wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'un nan guda hudu to a tattare da shi akwai ɗabi'a ta munafurci abu na farko manzon Allah ya ce wa idza hadasa kazzaba idan ya zance sai ya kai yana bakin masallacin nan kana ina ka sai ya ce ai yanzu kan ma mun wuce kyawu yana cikin yayi waya waya da sun wuce kyawu ga wannan alama ce da munafurci idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa iza wa'ada gadara idan ya alkawari kuma sai ya yaudara a cikin alkawarin nasa sai yaudara shi ciki shi ma wani alama ne daga cikin alamomin munafurci wa iza tumina khana idan aka bashi amana sai ya ci abu na hudu manzon Allah yace wa iza ka sama fajara idan aka yi kusuma da shi wani abu ya hada shi da abokin zamansa ko makwancinsa sai ya ci mutuncinsa ya farfaɗi munanan maganganu a kansa shi ma wannan alama ce daga cikin alamomin munafurci in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to barin munafurci babba ko karami shi ma yana daga cikin amali wato kalbiya mala yace wal tauba da kuma tuba mutum ya dinga tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki wal kauf da kuma tsoro wal raja da kuma ne fatan tsammanin rahamar Allah madaukakin sarki wa shukur da kuma godiya ga Allah subhanahu wataala duk lokacin da Allah ya wa mutum wata ni'ima ya gode masa yana daga ciki wal wafa da kuma wato cikawa ko cika alkawari ko abin da ya kama da haka wasabari da kuma wato haƙuri da nau'o'in haƙuri guda nawa nau'o'in alƙuri guda nawa ne guda uku akwai asabaru ala da'atillah akwai asabaru alami maharim maharim ko maharimihi ko kuma asabaru ala aqdarillah shine haƙuri abu sayi wa Allah madaukakin sarki da'a ya ce abu kaza a aikata haka mutum zai yi kokari ya aikata shi shine kuma akwai asabaru alami man sunansa hakuri akan abin da Allah madaukakin sarki ya haramta zuciya tana so za ta yi abu kaza la Allah yana da wata hidimar ta gatana ta taso masa kuma yana buƙatar kuɗi kuma ya rasa zai yanda zai yi ya rasa bashi kuma gashi a banki ana iya bada bashi ana cira albashinsa kuma sai ya ji Allah madaukakin sarki ya hana sai ya hakura shikenan wannan shine hakuri a bisami maharimi saboda saboda kar ya je ya ciwo wannan bashin ya zame masa mi alaƙaƙe kuma idan ya mutu bai tuba ba ya zame masa sanadiyar mi shiga wuta ya tashi a gaban Allah yana tashi yana faduwa kaman wanda mi aljani ya buge shi ba haka ayar qur'ani ta faɗa ba innal ladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakabbadu ash-shaytanu min al-mas zalika bi annahum qalu innamal bay'u mislu riba sai hakuri akan wannan haƙuri na uku kuma shine haƙuri a bisa abin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara wa bawa shine as-sabru ala aqdarillah to duk wanda ya hada waɗannan hakuri guda uku to Allah madaukakin sarki zai ba shi ladan da ba a san iyaka iyakacin sa ba da Allah ya ce innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab abin sani kawai ana bawa masu haƙuri ladadakin su ne ba tare da mi lissafi ba warrida bi kada sannan kuma ya dinga yarda da abin da Allah madaukakin sarki ya hukunta masa duk abin da ya gani ya ji Allah haka ya hukunta shi kenan ya sallama ya riga ya kuta mun fahimta ko kar a je mutum gashi wani abu yana tinkaro shi la'alla yana ganin kamar tauyaya a cikin arzikinsa kuma maimakon ya yarda haka Allah ya hukunta amma sai kaga kuma yana kama kame to yanzu ya za a yi sai kaga kuma in ba a sa'a ba ya fada ya je wurin boka sai ai asara biyu la'alla dan guntun nasan ma ya dauka je ya bawa bokan ya ce za a yi aiki shi bokan bai dawo masa da nasan ba kuma na aljufinsa ya ni ya na aljufinsa ya tafi to mutum dole ya dinga yin hakuri da aqdarullah abinda Allah madaukakin sarki wato ya riga ya kunta masa wa tawakkul da kuma wato tawakkul mutum ya dogara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala war rahma da kuma tausayawa cewa mutum idan ya zamo shi babba ne to ya dinga tausayawa wato na ƙasa shi yasa manzon Allah ya ce laysa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam wala yarham sagirana baya tare da mu wanda baya girmama babban mu sannan kuma baya jin tausayin na ƙasar mu yace irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku dinga tausayawa na ƙasa shi kuma wanda yake cikin sama shi ma zai tausaya muku don haka ana son wato tausayawa a babin misali wata wari da kuma wato kankantar da mi kai mutum ya zamo yana mai kaskantar da kayinsa manzon Allah ce wa man tawadda lillahi rafa'ahu duk wanda ya kaskantar da kansa saboda Allah Allah madaukakin sarki wato zai daga shi duk da cewa shi din mai girma ne la'alla shi masarauci ne la'alla wani babban ma'aikaci ne ko ko la'alla wani babban malami ne amma sai ya kaskantar da kansa sai Allah madaukakin sarki sai ya daga shi a cikin al'umma su dinga ganin mi darajarsa amma idan ya ce shi da kansa zai nema wa kansa wannan girma saboda Allah ya bashi sai ya wayi gari sai ya zamo kaskantacce a idanun wa wato a idanun mutane a babin musali shine wata wari wato da kaskantar da kai mana ce waye da kulfihi yana shiga ƙarƙashin wato wannan shine tauqirul kabir shine girmama wato babba kamar yadda muka faɗa mutum ya dinga girmama babba shi yasa manzon Allah ce min ijlalillahi ta'ala yana daga cikin girmama Allah madaukakin sarki ikrami zi shaybatin muslimi wa hamilil qur'ani cewa girmama ma'abucin furfura musulmi da kuma mahaddacin alqur'ani duk wanda ka ga mutumin da yake musulmi ne ko da a gidan giya ka je ka same shi ya ɗauki burkutun nan ya kai bakinsa to in dai ma abincin farfara ne girmama shi musulmi manzon Allah ce ba mai imani ba kawai mun fahimci wannan ko a bakin federal locus ka same shi a bakin wani otel ya fito daga ɗakin wata karo ai shi kawai manzon Allah ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min cewa mai zina baya zina a lokacin da yake zinan nasa a lokacin da yake mumin sai ya hada yace la yashrubu al-kamra hina yashrubu wa huwa mu'min mutum baya shan giya a lokacin da yake shan giyar alhali yana mumin an je a lokacin ba shi da imani amma kuma ya fita daga musulunci bai fita daga musulunci ba da haka to tun da dai ma'abucin furfura ne musulmi da tunuban sunansa kokon burkutunsa a hannunsa in ka gan shi girmama shi mun fahimta duk da ya walakantar da mi kansa suka ce man yahu yafhalul hawanu alaihi mal jurhil mayyit ilalu wanda ya walakantar da kansa yana da sauki a walakanta shi kuma in an walakanta shi ba zai ji zafi ba saboda raunin matacce ba shi da zafi yanzu idan ka samu akuya mushin akuya ka zo kana caccaka mata wuka za ta na cewa eh eh ba za ta faɗa ba saboda mushe to haka mutumin da ya mai da kansa dan banza idan wani ya walakanta shi ba zai ji lokacin akwai ban sunansa firimiya nan bakin abin nan ban sunansa bakin ri in mun taso daga islamiyyar kantin gyaɗa in mutum ya yi burkutu ɗinsa ya sha ya fito sai kana yara suna jifansa ya shi ya yi marisa ya sha mi yanzu idan sai yara suka jefe shi yana jin haushi me yasa saboda shi ya walakantar da mi kansa sai yara suka taya shi walakanta kansa mun fahimci wannan magana amma duk da haka kuma shari'a bata nuna kuma ni cewa a walakanta shi ba ko a girmama shi ba to don haka yana daga cikin girmama yana daga cikin girmama Allah duk wanda kaga yana walakantar da ma'abucin furfura musulmi kaga yaro karami yana zagin mai furfura fuskarsa duk furfura da wane ne alama ne na cewa shi bai san girman Allah ba mun fahimci wannan magana amma wanda ya san girman Allah zai girmama mutumin da yake mai mi shine wa tawqir wato da girmama wa tawqiril kabir da girmamawa babba mun fahimci wannan magana din malai yace war rahmatu sagir da kuma tausayawa yara mi wato yara ƙanana duk ana so mutum ya dinga yi yara ƙanana shi yasa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani daga cikin jikokinsa ya zo wurin manzon Allah sai manzon Allah sai ya rungume shi sai ya sumbace shi sai wani sahabi a wurin ana kiransa waki sai ke cewa ni ko kaga manzon Allah ina da yara goma ban taba sumbatan ɗaya daga cikin su ba sai manzon Allah ce masa ma mallam yarham la yurham duk wanda baya tausayawa shi ma ba za a yi ba tausaya masa ana so yara ƙanana su ma a dinga mi tausaya musu malam ya ce wa tarkul wato menene wa tarkul menene takabir da kuma wato barin wato abin menene alkibir wato barin wato girman kai mutum ya bar girman kai ya ji a ransa cewa wani zaka ji yana dagawa ko abin da ya kama da haka to irin wannan mutum ya bari manzon Allah ce duk mai girman kai a ranar tashin alkiyama Allah zai tashe shi kamar mi kiyashi mutane su zo suna tattaka shi sannan wal ujub da kuma wato jiji da kai mutum ya dinga jin shi wane ne la'alla kuran Allah madaukakin sarki ya bashi dukiya ko ya bashi sarauta ko ya bashi ofis ko ya bashi wani ilimi ko abin da ya kama da haka malam yace wa tarkul hasadi da kuma wato barin hasada duk wannan yana daga cikin a'malul wato qulub ita hasada mun zo Allah ce iyakum wal hasad fa innal hasada ta'kulu al hasanat kama ya'kulu an-nar min hada mun zo Allah ce malam yace wa tarkul hikr da kuma jin wato haushi mutum aka kawai ya dinga hikidi wani abu a ransa na wani dan uwansa ya dinga nuna masa wani dan gaba gaba ko abin da ya kama da haka watar kul gadabi da kuma farin mi fish mun fahimta yawa mutum ya bar wato fishi la'alla wani sa'in kaga mutum shi yasa manzon Allah ya hadisi yace laysa shadidu bi sur'a innama shadidu man yamliku nafsahu indal mi kada cewa ba mai karfi bane ba wanda daga an taba shi zai dauki mutum yayi mi muga idu manzon Allah kawai shi kawai shago ne ana taba shi kawai zai doke mutum ba shine mai karfi ba idi manzon Allah wane ne mai karfi yace man yamliku nafsahu indal gadabi shine wanda yake mallakar ransa a yayin mi rishi shi yasa da Allah madaukakin sarki ya faɗi siffofin an aljanna sai yake cewa menene wallazina yunfiquna fis sarra'i wad darra'i wal kazimin al ghaiza wal atina anin nas sune waɗanda suke ciyarwa fis sarra'i a lokacin ban sunansa wadata wad darra da kuma lokacin kunci idan yana cikin wadata zai bayar dukiyarsa ya ciyar waddarra idan ma yana kunci ko goma ne a aljihunsa zai ba da biyar da dike wato biyar wal kafimin al aiza sune masu yaɗe ya fushi sai Allah madaukakin sarki ya ce wal afina anin nasi sune masu rangwame a mutane sai Allah ce wallahu yuhibbul muslimina lalle Allah madaukakin sarki yana son masu wato kyautata duk waɗannan abin da malam ya lissafo mana a yanzu duk abin da ya shafi wato aikin zuciya ne in mun zo karatun gaba za mu ji kuma a amalul lisan wato ayyukan da ya shafi wato ni ban sunan sami harce amma dai kar a manta dukkan su suna daga cikin mi shu'ubul imani wato yankokin wato imani wanda manzon Allah ya ce imani yanki 70 da ɗoriya ne ko yanki 60 da ɗoriya wannan ne su ne abin da malamai suka irga ɗaya biyu uku hudu har sai da suka irga yanki 77 shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi abin da muka karanta daidai muna roƙon sa subhanahu wata'ala ya ba mu lada abin da muka kuskure muna roƙon sa subhanahu wata'ala ya yafe mana garancin sanin mu ne da kuma fusga da shedan sannan mun yi tawassuli da wannan zaman namu cewa masu damuwa cikin mu Allah ya yaye marasa lafiyan cikin mu ya ba su lafiya marigayen mu Allah madaukakin sarki ya ji kansu ya sa gabarin su ya zamo dausayi ne daga cikin dausayin aljanna waɗanda ake bin su bashi Allah ya ba su iko su biya waɗanda suke cikin wani irin hali Allah madaukakin sarki ya kawo su wato agaji manoman cikin mu Allah madaukakin sarki ya sanya musu albarka cikin abin da suka shuka ma'aikatan cikin mu su ma Allah ya sanya musu albarka cikin ayyukan su ɗan kasuwar cikin mu Allah madaukakin sarki ya sanya musu albarka ya ba su wato jari sannan kuma ya kawo musu wato buɗi waɗanda suke gargara na yin ritaya Allah madaukakin sarki ya sa su cika da imani sannan haƙoƙinsu kuma ya fito waɗanda ba sa kan gargarar ma su ma Allah madaukakin lokacin sarki ya sa da su cika da imani lokacin Allah ya kawo shugabanni adilai waɗanda suke ba da wato gira tutu da fanco akan lokaci su karɓi wato haƙoƙinsu su biya wato buƙatunsu wato akan lokaci muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu damana mai albarka ya yafe mana zunubanmu wanda muka aikata akan sani da wanda muka aikata a rashin sani ya tabbatar da mu akan addininsa a bisa sunnar manzansa sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da mu ya shiryar mana da iyalanmu ya raba mu da zamewar kafa duniya da lahira rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa barik ala muhammad وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين